أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا شاتكوس قوة رمضان هجرة منزن سيرة منزن رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ha? sha da garin yau za ta kusa ran ba ta jiya sha takwas ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da nawana tara ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun fara bayani a aya ta 59 zuwa aya ta 60 sai lokaci muna halinsa a yau za mu tashi akan wannan ayar da yake wato wannan aya ta dauke da bayanai masu yawa amma dai za mu yi gwargwadon abin da hali zai iya ba mu insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya babu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce innamas sadaqatu lil fuqara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
نعم جيا من فار بياني أكركشن ونا آية سيلوكتي يمون حلنسا a yau za mu kawo ɗansu bayanai da suke da alaƙa da wato wannan ayar duk da yake musan wato ba zai yiwa mu kawo su gaba ɗaya ba amma za mu kawo gurgudun abin da hali ko lokaci zai ba mu innama sadaqat wagga aya tana da alaƙa ne da ayoyin da suka gabata ma'ana Allah ya faɗi cewa munafukai suna zargin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin mi a cikin abin da ya shafi wato mi wato rabo na sadaka mun kawo maganganun malamai nan wato ana nufin zancen zakka ne to don haka ashe don kana jagora an zarge ka ko an yi zancen game da dukiya ba ka yi adalci ba an cima manza Allah sallallahu alaihi wasallam bai adalci ba ko ba ka da bane to inda ya zama to shine amintaccen Allah kuma aka zarge shi to wai wuce zargi a duniya babu shi da haka ka damu da zargin da aka yi ma kai dai kai kokari kai abin da Allah ya ci kuma kai don Allah zargi da baci da zagi duk an yi ma annabawa an gaya musu abin da ba su da alaka da shi mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan to sai Allah subhanahu wataala ya yi tawalli tawalli tawzi'a Allah shi da kanshi na yajjibinci yadda za a raba dukiya kun san inda mutane ba su da mutunci an gane ko inda mutane suke da saurin wato harzuka su yi abin da bai dace ba wurin da ya shafi kuɗi dukiya wurin da ya shafi matsayi za a samun matsayi na siyasa ko na gargajiya yanzu ana samun matsala ko matsayi a ma'aikata yanzu imani na ta hiya na fata ana fahimta ta an gane ko mutane suna da rashin mutunci wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala da kanshi duk abin da ya shafi dukiya sai bai ce manzo sallallahu alaihi wasallam ba ce musu sai ce a'a gani ni Allah ni na da ci gani da za a yi amma duk da haka sai da an ka samu 'yan ta'adda masu cewa Allah bai daidai ba na fata mafinci zancen ganima dukiya ce ko ba dukiya ba ce Allah ce ya tsalu na ka'anil amfal ƙulil amfalu lillahi wa rasul fattakullah wa aslihu za ta bai ba lillahi wa rasul ba ko ba karan bane to sai Allah ya ce to ku ji bayanin yadda za a rabon ganima wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil ba ma cikin hadisi ba qur'ani ne Allah faɗa kai tsaye zancen fai'i Allah da kan shi na fai'i dukiyar da ba a yi yaƙi ba kafirai su gudu suka barta ko ko aka mamaye su suka yadda suka abin nan Allah ce to ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum abin nan ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kai la yakunu dulatan bainal aghniya minkum Allah da kan shi bayani ko ba haka ba zancen gado dukiya na nan ma mutane babu mutunci sai Allah ce yusikumullahu Allah da kanshi na ga yin wasiya fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn an kare ko to an zo zancen sadaka ko mu ce an zo zancen mi an zo zancen zakka za a raba Allah da kanshi na yajjibinci rabon zakka ce innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha saboda mutane game da dukiya ba su da mutunci amma duk da haka sai ka ji an ce a'a Allah bai yi daidai ba kaga gashi nan yalmizuka fi sadaqat suna zargin annabi to sai Allah ce a'a ga yadda za a yi da ita ni Allah ni da nace ga yadda za a yi rabon gado Allah na ce a ba namiji biyu a ba mace daya a ba da majalisar dinkin duniya da karnanta duk suna na suna cewa ba a yi daidai ba to wane ne bai daidai ba ni ba san ko ni abin daidai ba Allah na bai daidai ba ko ai bai daidai ba mun fahimci wannan da kyau ko to don haka ya kamata mu fahimci wannan abin da yake da alaka da wannan to innamas sadaqatu lil fuqara ibnu ashur da yazo sai ce wanga aya tana matsayin i'tiraf an gane ko wato kamar tun da sun zargi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka bijiro da bayanin yadda za a yi rabonta sai zama to i'tirabi ne tsakanin wa minhum man yalmizuka fi sadaqat wa minhum alladhina yu'zuna yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhu domin ana iya cewa daga cikin su akwai wanda ya zargi manzo sallallahu alaihi wa sallam game da ni game da al'amarin zakka sannan kuma wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya amma da yake sun zarge shi game da al'amarin rabo to sai Allah ya i'tirabi ya gitto da wata magana ga yadda za a yi rabon yadda Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharibina wa fi sabili سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله yanzu yayi bayanin wannan zargin da an kai ma annabi ya tunkuɗe shi ba gaskiya bane sannan kuma sai ci gaba da bayani kansu ba sani ko mun fahimta ba kaga yadda ibnu ashur ke kokarin wato nuna akwai alaka tsakanin aya da aya don ka gane qur'ani da ayoyin shi da kalmomin shi da komai jerin shi tun daga bakar hannasi daidai yake kai ne kwakwalwarka bata gane wanda baka shiga cikin ruhu mun ji wannan da kyau ko to sannan sai mu dawo cikin tafsiri na imamul qurtubi imamul qurtubi da yazo karkashin wannan aya فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم يتشي فيه ثلاثون مسألة أقوي مسألة ثلاثين كركشن ونا آية don haka ni dai faɗa ma ɗaya ni ka san dai ban jiro ko daga 30 ka koma ka nemi tafsiri na Imam Al-Qurtubi in baka iya karatu baka je wajen malamai su koya maka wannan na kawo shi ne kawai dan ka ji mas'ala 30 a karkashin ta ba sani ko mun fahimta ba saboda wani irin wannan lokaci da muke gabatar da karatu awa ɗai bai isa a ce irin waɗansu matsaloli an kai gare su amma sai a faɗa ma koma wuri kaza akwai matsaloli akwai wuri kaza akwai wuri kaza a babi kaza wannan yana nuna maka kai ɗalibin ilimi ne kana buƙatar ka ƙara bincike ba wai kawai abin da ka sani ba ɗan guntun abin da ka sani shine ƙarshen ilimi akwai matsalolin da suna na ana buƙatar tantancewa akan su ana buƙatar bincike mai yawa to saboda ɗalibai wani lokacin ba a gino a ilmance ba ba a san ka'idodin ilimi ba ba a san yadda ake bincike ba ba a san ummahatul kutu ba ba a san yadda ake komawa cikin abuwa ba a bincike ba mutum sai zan mas'ala guda daya cikin abin da ana bukatar mas'ala dubu sai ce kowa bai san komai ba in ba shi ba kai wanda ya san mas'ala ɗaya ko biyu ko uku da cewa ya karatu a ina kai karatu ina fata an fahimci ni to wannan kaji abin da ya ce kuma in baka in ce ni na na ce imam al-qurtubi ya ce mas'ala 30 a karkashin wannan aya ka diba cikin littafin shi al-jami' li ahkam al-qur'an in baka gano su ba sai ka zo ka mini bayani kace baga ya ce guda 30 nan na fata an fahimci ni to kaga yanzu wani kullun yazo yadda zai fasara wannan aya in so dubu zai zai wuce akan ta haka ne zai fasara ta mun ji wannan da kyau ko to to kafin in shiga cikin bayani wanda zan kawo abu na farko tafsirai akwai tafasir da ake cema tafasiru ayatul ahkam wani malami ya rubuta ina ganin doktora akan su a ƙasar saudiya mujalladin biyu tafsirai ne da sun kai bayanin hukumce-hukumcen ayoyin fiƙihu ya yi bincike kansu ina ganin za su kai kusan tafsiri nau'i-nau'i wato na malamai ya bincika gabascin duniya da yammacin duniya za a yi samun tafsiri sun kai kusan guda 60 in ba manta ba ko abin da ya kamata haka to duk karkashin wannan aya sai ka tattaro nan tafasirkin ka ga menene suka kawo ina ne wani ya dace da wani ina ne wani bai dace da wani ba sannan zancen zakka in ka dibi mazhabobi guda hudu da muke da su dukkansu fiqhul muqaran kowanne daga cikin su yayi bayanin zakka littattafai waɗanda suke mukhtasara waɗanda suke takaitattu ko waɗanda wato abin nan mutawassita waɗanda an yi bayani matsakaici ko al-mutawwalat ko al-mutawwilat waɗanda an tsawaita bayani ummahatul kutub kowanne ka koma cikin babin zakka kaga shin yaya na suka yi bayani kan zakka nan dai suka bincike mai yawa ina fata na fahimta ta in ka kare da wannan duk da yake galibi cika akwai mawsu'atul fiqhiyya irin mawsu'al fiqhiyya al-kuwaitiyya akwai mawsu'al fiqhiyya ta al-awaji wanda da ake kira al-awaji ɗaya daga cikin ina ganin ɗaliban Sheikh Nasiruddin Al-Albani akwai dai al-mawsu'at kaga fatawoyin malamai qadiman wa hadithan sannan akwai abin da shafi zakka na abubuwan da can da akwai su akwai kuma na yanzu mas'aloli na zamani wanda za mu yi ishara zuwa gare su zuwa ƙarshen wato wannan bayani insha Allah ta'ala kuma ga ɗalibin ilimi baka yi karatu ba baka san malamai baka san yadda ake bincike ba dan abin da ka sani maimakon ka tsaya bakin inda ka sani ba laifi bane ka isar da sakon Allah gwargwadon abin da Allah ya baka amma ba sai ka ce wani wannan abin da ka faɗa shi ne ƙarshen ilimi ba kai ko cikin mas'ala dubu ka faɗi biyu ka ce kuma su ne ƙarshen karatu kaga ka kashe mutane kuma shi yasa malamai waɗanda waɗansu kullum sai su maida maka su ne ƙarshen ilimi a ba haka nan bane ni in ni maka bayani sai in ce ma akwai littafai ko baka yi bincike don abin da faɗa maka ɗan ne bai dace ni in maida maka kai na bani da a ƙarshen ilimi to in nin mutu to kuma kaka za a yi karatu sai shi tsaya wannan ba gaskiya ba ne akwai yaudara da mutane suke yi rashin ba da masadar da maraja da sauran abubuwa cikin ilimi waɗanda abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce mun kula da su Allah shi muna mai kyau to wannan na dai kawo su ne saboda shimfiɗa yanzu za mu yi bayanin abin nan zan ɗauko littattafai guda biyu da nake so in yi mukarana zan karanta abin da mai jalali da ya faɗa saboda jiya mun faɗa amma wato bayanin a gurguje ne za mu bi shi a hankali sannan sai mu dawo zan yi mukarana da littafi guda biyu waɗanda ba su ja bayani ba littafi na farko littafin al-iklil fistin babu tanzil na imamu suyuti ya kawo bayanai sannan kuma akwai imamu sa'adi shi ma a cikin littafinsa taisirul karimun rahman fi tafsirin kalamin manna shi ma ya kawo bayanai to sai in yi mu ƙara na tsakankanin su sauran bayanai tana yiwa zan iya ƙara su ne gurgudun abin da hali ya basuwa ina fata an fahimta saboda ina son mutum idan za mu fara karatu ya san ga tsarin da zan bi ko ba haka nan bane ga tsarin da zan tafi akan shi zan fassara kalmomi a cikin jalalaini ko ba haka nan bane daga nan yanzu zan dawo bayan na fassara ɗaiɗaikun kalmomi akwai bayanai da suke buƙatar ƙari sai in ɗauko littafi biyu su kaɗai nake da buƙatar in ɗauko al-iklil fi istinbat at-tanzil da kuma mi da kuma taysirul kalimur rahman in na ga dama sai na karanta iklil fi istinbat at-tanzil sannan in karanta taysirul kalimur rahman a in ni ga dama tun da takwas ne in ni karanta ɗaya sai in karanta ɗaya in ni karanta ɗaya sai in karanta ɗaya sai na kai ƙarshen su haka ne ake bin tsari na ilimi ba wai haka ne a yi ta karatu ba ba a faɗin yaya ne za a tafiya mun ji wannan ko to yanzu mu dawo cikin janarai ya ce inna masadaqatu ya ce azzakawatu jam'i ne na azzakatu sai a ce zakawat kaji wawun ta zo ko saboda asalin alif kin nan wawun ce zakka yuzakki ake cewa ko to ai zakka yazku ne asalin shi kafin zakka ya kuma mi ya kuma rubai yazku shine abin da ya tsarkaka to azzakawatu masrufatun ana juyar da ita sarrafa shai'a ko ba ka ne bane ya juyar da shi kenan ga inda take ga direction ɗinta mai kuɗi shi na rike da ita sai a ce to canza mata direction alƙibla ga inda za kai da ita ba sai ko fahimta ba to sai ce lil fuqara'i ga talakawa yace alladina la yajiduna mawqi'an waɗanda ba su samu mawqi'an ba wani abu in an ce waka shine abinda ya abu ma'ana baka da wani abu min kifayatin wanda zai daukar nauyin rayuwarka baka da komai wal masakin an gane ko su ne miskinai yace alladina la yajiduna ma yakfihim wadanda ba su samu abinda zai isa su ba kenan yana son ya nuna maka cewa nan bayanin da yake son ji domin zan zo in yi bayani a karkashin wannan kamar alfaqi ya fi almiskin talauci waɗansu malamai sun ce miskin ya fi alfaqiru talauci to duka za mu zo mu yi bayani da dalilai yanzu dai ina so dai in kawo abin da shi mai jalalai ne ya kawo kafin mu zo da waɗannan bayanan mun fahimci wannan ko ya ce to wal amili na alaiha ya ce ai as-sadaqat waɗanda suka yi aiki daga al'amalu ne sai a ce al'amilu ismul fa'il al'amilina sai zama to jam'u muzakkar salim ko tunda fi halatil abin nan ne fi halatil jarr wal wal nasb sai ya zama to amilina fi halatil raf'i ya zama to al'amiluna ko ba haka nan bane to tunda ya ce lil fuqara'i kaga majrurun da wal amilina alaiha an gari ko wal masakini wal amilina to ai as-sadaqat waɗanda sun kai aiki alaiha sai ce ai as-sadaqat damiri na haɗin nan yana kuma ne zuwa ga as-sadaqat amilina ala sadaqat min jabin daga ja daga ismul fa'il ne min jaba shine mai kawo abu aljabi mai tahiya ya kawo abu to akwai masu zuwa su tattaro zakka su kawo ta ai ko za su yi aiki ko kiran ko za a biya su ko da mawadata ne na fata an finci ne jaba shi ne kawo abu a walam da makillahun haraman aminin yuji ba ilaihi ko tuji ba ilaihi wata kira a samara ta kulle shi irin kamar billadunna ya ce to wa kasimin da mai rabo shi ma yana daga cikin mai aiki wanda za a ba a ce rarraba ma mutane ko ba ka ba to sai a ce to kai kuma ga naka ka san dai akwai izgili ka ba mutum kuɗi miliyan guda shi raba ma mutane bai da kodala kuma kai baka ba shi kodala ba wala ka san kai ma izgili na kai a akwai izgili cikin wannan harka eh wani kawai sai ya ɗauki kuɗi ba ka jika ɗari biyar na zakka shi ce ka ba mutane amma kuma ya san kai ba kada in mai hali ne kan ba babu wata matsala to kai da kanka da ka bashi wallahi ka san shi kan ba dan da ya shi ba mutane in kai za ka rabo da kanka ka je ka raba amma ka san mutum mabukaci na musamman afirka wani yana nan talauci ya sha mai ka bashi jika ɗari biyar dama ya ga wata zawara ya kasa mata riba ya yi ta jiran allah ya bashi sa'a ka bashi jika ɗari biyar ka ce raba mutane aga dole sai akwai hidda kudin sadakin zawara dan kasan zawara ɗauka hankali gare ta lokaci ta haifu da ɗauka hankali wa katibin da mai rubutu mai rubutawa ya ce an kawo kaza an kawo kaza an kawo kaza wani kaza za a bashi duk suna ciki an gane ko ya ce wa hashirin da mai tattarowa kun san can da akwai wanda zai tafi ƙauye kaza ya karɓo ƙauye kaza ya karɓo shine hashir an gane ko mai tattarowa abu ko da zakka ce to nan da yake zaccen zakka ne an ce hashir mai tattaro zakka amma hashir ba wai sai mai tattaro zakka ba duk al'amarin da aka sai a ce hashir wanda zai taro wani abu an gane ko fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin masu tattarowa nan ba ana nufin tattaro zakka ba an gane ko yace to wal mu'allafati qulubuhum da anka ce al mu'allafati qulubuhum yace li yuslimu dan su musulunta kenan mutumin da ana ganin ba musulmi ne amma an bashi zai musulunta aw yathbutu islamuhum ko ko mutumin da ya musulunta amma ana son musuluncin shi yayi karfi an gane ko aw yuslima nadha'iruhum ko ko irin su su musulunta wani ne yana tare da abokin shi yadda an ba abokin shi zakka ya shiga musulunci an gane ko to ana tunanin abokin nashi shi ma bai iya hakuri zai shiga to sai a bashi an gane ko to shine aw yuslima nadha'iruhu aw yadhubbu anil islam ko ko su kare ga musulunci kare musulunci ya ake nufi kare musulunci akwai wanda shi kamar yanzu in kuka duba turawa ai da yawan su wasu ba su imani da addini ba amma in za a biya su za su yi musulunci aiki su ba ruwan su saboda shi bature ya yarda ka bata addinin shi ka bata aqida shi ka bata komai na shi dai ka bashi kuɗi kawai shi ba ruwan shi yanzu ga internet nan ba ba abin da ba a sawa na nuna addinin su ba gaskiya bane amma ina ruwan su ba dai zaka sa mega ba ko credit ka ba da kuɗi to mu je sa data in kana so duk ka baci addinin su ba abin da shi musu a to musulmi ne abai da wannan shi ma cikakken musulmi ko ba ka nan bane wani lalatacce musulmi ai ya yarda ba shi kuɗi a zagi addini Allah kai mu da tsari yace to aw yazubbu anil islam yace aqsamul awwal wal akhir la yuqayan al yawm yace na farko da na ƙarshe ya ce ba a ba su a yanzu inda shafi'i a wajen imamu shafi'i radiyallahu anhu wanne ne na farko shine li yuslimu don su musulunta kenan a wajen imamu shafi'i yanzu ba a ba kafiri cikin kuɗin da karo musulunta ya ce da na ƙarshe waɗanda za a ba au ya zubbu anil islam don a ba kafiri don ya kare addinin musulunci duk waɗannan yanzu a wajen imamu shafi'i ba a da bukatar su ina fata an fahimce ya ce radiyallahu ta'ala anhu li'izzil islam saboda musulunci yayi karfi kidan ba a bukatar dole wani sai ya shigo musulunci yayi karfi ba a bukatar mi ba a bukatar a ba wani kafiri kuɗi don ya kare musulunci don musulmi suna da yawa za su iya kare addinin musulunci ko ba ka bane kuma Allah ya ce al yawma yisal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshaw ba sani ko mun fahimta ba to kaji abin da yace yace to bi khilafil akharin amma banda guda biyu shine wato aw yathbuta islamuhum kulli wanda ya shiga musulunci a bashi da musulunci shi ya tabbata au yuslima na za'iruhum ko ko musulmi ne a bashi don saboda irin shi ya musulunta na fata rafin shirki su waɗannan ba za a abin da nasu ba ya ce fa yau tsayani alal asah so ana basu akan zance mafi inganci wafi kenan wafi fakkin riqabi da kuma fak asalin fak shine budewa amma malaman zauri suna cewa bantalewa za a wato fakkin riqab ar-riqab ay al-mukatabin bayi waɗanda an kama bukata ba je mun yi bayanin wannan akwai bawa muba'ab akwai bawa kinni akwai bawa wato abin da mukatab bawa mukatab shine wanda mai gidan shi ce ka rinka kawo min kaza duk wata ko duk sati har ka fanshi kanka والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا an gani ko akwai bawa muba'ad shine muba'ad wanda sashen shi ya yantu sashen su bai yantu ba daga ba'ad ne sai anka ce muba'ad an sasanta shi sashe sashe sai anka sasanta shi yasa inda a sulhu tsakanin mutane sai a ce an sasanta kina an ce kowa shi hankuli mun fahimci wannan bawa kinni kinni shine wanda bai da wani wani koda kaso kaɗan wanda ya yantu na shi akwai bawa mudabbari shine wanda mai shi ke cewa in na mutu kazan da an ta wato hurrun an duburin minni in ji malaman zauri sai kaji an ce haka suke cewa ko ba haka ba to su waɗannan bayan to waɗanda gare su za a ba su waɗanda almukatabin saboda suna ganin akwai hadisai da suka nuna almukatab suna daga cikin waɗanda za a ba a taimaka musu domin musulunci baya son mutane su ci gaba da zama bayi wal gharimina da kuma gharimina ahlud dain waɗanda ake bi bashi ko yace to in istadanu in ya zamanto sun ci bashi li ghairi ma'siyatin ba dan sabon Allah ba kan mutun ya je ya ci bashi na shan giya kuma ya zo ya ci a bashi kudin da ka abiya kiran gobe ma ya je sha giya a autabu ko ko in sun tuba a a mutun ne da ana bin shi bashi na haram amma yanzu ya zan salihin bawa ya daina waɗannan harkoki shikenan ba da fiya bashi ya biya amma dan caca ya je ya caca ana bin shi jika 500 na caca kuma ka dauki jika 500 ka bashi ya biya kiran gobe ya wata caca a ba ai haka ina fata an fice ni ya ce to autabu wa laysa lahum wafa'un waɗanda sun tuba ana bin su bashi na haram amma ba su da abin da za su biya aw li islahi zatil bayn ko ko a'a za a ba su wane wato bashi don gyara mutuncin da akwai tsakanin mutane ma'ana kai baka da halin da zaka biya mu bashi amma tsakanin wani da wani akwai gaba saboda ne bashi da akwai tsakanin su kawai to sai ka bashi wato cikin wannan da ka ba da wannan bashin da aka biya don saboda gaba ta kare an gane ko walau akan ya ko da maudata na domin masu kuɗi wani lokaci in ba shi da takankanin su sai ka iske abin da bai taka kada kare ba ya sa so gaba wani babban mai kuɗi sai ka iske abin da yake fitina akan shi kai sai kai mamaki kai da ma an talaka ba ka watsi aka yi kan wannan abin saboda shi din ya rufe mutum zuciya an gane ko wa fi sabilillahi yace ai alqa'imina bil jihadi waɗanda sun ka tsayi da jihadi mimman la fai'a lahum waɗanda ba su da fai'i waɗanda ba su da fai'i an gane ko an gane ko ya an ce waɗanda ba su da fai'i waɗanda ba su da rabo cikin fai'i su ne abinda ake nufi waɗanda Allah ya faɗi su a cikin suratul hashr ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasuli wal dhil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabil to waɗanda su ne waɗanda adda fai'i walau aghniya ko da mawadata ne wanda zai tawo jihadi ko da mawadaci na ana ba shi kuɗi yaje yi jihadi ina fata an fince ko ba haka nan bane wa ibnis sabili da kuma ibn sabil al-munqati fi safarihi wanda yayyanke ga balaguro ina fata an fahimta yayyanke ga balaguro ma'ana ya kama tafiya ana iya bashi koda mai kuɗi ne dan zaka iske wani mutum yana tafiya ya kai wani yanki kuɗin shi sun ƙare kuma babban mai kuɗi ne yalla kana cewa babban mai kuɗi ne sai a ce maka a'a yanzu inda yake babu bankuna ya shiga cikin wani daji sai a taimaka maka ko kuma akwai bankunan amma bankunan da yake mu'amala da su a wannan yankin ba sa aiki kaga ya shiga cikin matsala ana iya bashi ina fata an fice to almuhimu da ibnu sabil amma inda ka fassara karara da hausa sai ka ce dan hanya zama ko alhali ko dan ibnu sabil musafir ake nufi ko ba ka dan bane kaga in kai fassara harfiya an samu matsala tarjumal harfiya shi yasa tarjumatul qur'an daga cikin abubuwan da aka yi tarjuma alqur'ani da sauran yarurruka to shi na sai an hankalta ma shurut kada ibn ciki kan wanda suna da cin alqadaya al-mu'asira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna musu habbai su je su karanta yaren Yahudawa kaga sai ai kiyasin ya halatta a kori wadansu a kori a koyi wadansu yarurruka kaga mai cewa boko haram kaga bai ya saba ma umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dan ya umarci sabon shi su kori yaren Yahudawa to kuma Yahudawa ma su ne cikin kafirai ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahudu wal ladina ashraku kuma daga nan in za a tarjama ya zama to wancan ya iya wannan yaren ya san wannan yaren ma'ana ya san khasa'is ɗinsu kuma amini na an yadda da shi ka aje ya fassara wanda ba ta da musamman ta alkur'ani ko ta hadisi duk sharuɗa ne wanda ya kamata a ce musulmi za su yi karatu saboda yanzu muna da marakis na tarjama a duniya in su jami'atul azhar a ina a ina yanzu ana karatun tarjama har kasashen turawa irin su faransa yanzu irin su ina suna karatun tarjama a san muhimmancinta da irin yadda ake isar da sakon Allah da wannan yare da yaruka na duniya almuhimmu da wabni sabili da dan hanya ana nufin matafiyi faridatan yace nusiba bi fi'lihi almuqaddar an yi mishi nasaba da fi'ilin da za a kaddara an gane ko kenan faradallahu faridatan waɗansu suka ce a'a hali ne wato faridatan halu kauniha faridatan ina ba ta an fahimci ne kenan wannan abin yana matsayin halin Allah ya farlanta shi farilla kuma shine farada shine an yanka abu an gane ko an yanka an baka rabonka innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad shi yasa sai a ce an farlanta abu ma'ana an yanke shi naka ne a wajen sakkwato in ka ji an ce shi don Allah magana ga farilla ta wai ba don Allah magana ga gaskiya ta don Allah ga magana farilla ta malam da kaji an ce farilla to wai ma'ana sakkwato shine wani ma'ana magana kashin gaskiya ta ko ba gaskiya bace ina fata an fahimta ya ce to akwai kira'a shadda faridatun min Allah sun kace kina sai a ce hiya faridatun min Allah farilla ce daga wajen Allah abu ne Allah na yi wajabta shi an gane ko ya ce to wallahu alimun Allah alimun masani na bi khalqihi da halittunsa hakimun gwani na fi sulhihi a cikin aikinsa fala yajuzu sarfu hali ghairi haula'i bai halatta ba a juyar da zakka a bada ta ga waɗannan ba waɗansu mutane ba waɗannan ba don Allah ya ce inna ba yayi alhasr ko alqasr an sha makanci ina fata an fahimci ni wala man'a sinfin minhum kuma ba a hana wani daga cikin su tunda Allah ya ce lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubum baka ce a ni na rage ga bakin waɗanda zan ba idza wujida in an same shi ba a ce ba a bashi tunda guda takwas ne fa yaqsimu hal imam shugaba sai shi rarraba alaihim akan su ala sawa'i daidai wa lahu tafdilu ba'd ahad sinfi in ya ga dama cikin wadanga guda takwas sai shi fifita sashi akan sashi ma'ana yanzu ga fuqara'i ga masakin ga al'amilina alaiha sai ka ce al fuqara'il masakin bari a baku kaso takwas wadanga bari a baku biyu saboda wadanga sun fifi wata shine tafdilu wato tafdili kenan وله تفضيل بعض أحد السنف على بعض وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده lamun da Allah ce innama sadaqatu lil fuqara'i tasu ce an gane ko an gane ko lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil yace to allamu wujubu istighraqi afradihi ta nuna cewa haƙƙin su ne sai an ba su dukkan su lakin la yajibu ala sahibil ma'al idza qasama li usrihi bal yakfi ita'u thalathatin min kulli sinfin yace walakin sai dai la yajibu ala sahibil ma'al bai zan wajibi ba ga ma'abuta dukiya idan kasama in ya rarraba li usrihi in sinfin ya wayata nan usrihi usru sinfi kana son ka samu wani ba sai ka same su ba kana neman bayi na musulunci ba bayi na ƙarya ba ba a same su ba to ba a cewa dole sai ka tayi wata ƙasa ka nemo bayi na musulunci ka tabbatar da bayi na musulunci ne sannan ka bar su a waɗanda sun ka samu a gaban ka sai ka ba su waɗanda sinfin da ya sauƙaƙa bal yakfi i'ta'u thalathatin min kulli sinfin ko mutum uku kabba cikin kowani ya isa saboda jami'i yana farawa ne daga nawa daga uku fuqara ka ba fakiri uku to ya inganta ka ba fuqara na fata fince ni al masakin miskini uku al amilina alaiha in kabba uku duk jami'i ya samu bal ma wajen malikiya ko bi kabba yayi tunda jami'i na farawa ne daga mutum biyu an gane ko yace to wala yakfi dunaha bai isa ka ba kasa ga uku kenan duna thalatha kenan amma an ta wajen malikiya daga biyu jami'i ke farawa kama a fadatu sigatul jami'i kamar yadda jami'i ya basuwa fuqara kaga jami'i ne masaki ne jami'i ne wa bayyanatu sunna sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bayyana anna shartal mu'ta minha sharadin aba mutun al islam musulunci na fata an fice to amma banda al mu'allafati qulubuhum ko tunda an ce al mu'allafati qulubuhum akwai da ba musulmi bane na fata an fice ni kenan banda sinfi na al mu'allafati qulubuhum su banda su wa Allah ya kuna hashimiyya kuma kai zamanto daga cikin bani hashim domin su bani hashim an gane ko wato usra ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma la tahillu lahumus sadaqa zakka ba ta halatta gare su ba amma waɗansu malamai za mu zo cikin al-ikrir fi istinbat tanzil sun ce ana iya ba su saboda yanzu wancan abu da Allah ce a ba su babu shi khumsin ila shi babu sun ce to kenan tunda babu su ma su komo nan ga kuma haka da bane da ba abin da yasa an kada musu saboda wancan ne to tunda ba su samu can to a ba su nan waɗansu malamai sun yi ijtihadi akan wannan na fata mun ce to shi yasa kaga masu ƙarya su ce su iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharifai kuma suna cin zakka kaga sun saba ma wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko da yau su kuma makariyata ne ba wani abu kuma ko kai jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne abinda ake so a ga addinin ka da irin yadda kake bin alqur'ani da sunna ina fata an fahimce ni wala matlabiyan kuma kai ya zamanto matlabiyan nan matlab ba na nema ba an gane ko ko mutallibiyan kenan daga banil muttalib shine abinda ake nufi to kaga wanda shine bayanin da bai jalali ne ya kawo ƙarƙashin wannan aya mun bi shi ɗaya bayan ɗaya kuma wanga a gurguje ne mun fahimci wannan da kyau saboda bai da kyau karatu a bi shi sagagaga ba tare da an tantance ba kawai a faɗi abin da an kaga da ba a wuce da za mu bi kawai gunda da larabcin da zuwa mun ƙare mun wuce mun fahimci wannan ko to yanzu sai mu ƙarana wanda mun ce za mu yi duk da kira sai yalla mu ƙarana ta ce lokaci amma dai dole za mu fara da ita da muka zo kadiba cikin littafin al-iklil fi istinbat at-tanzil ina yawan kawo wannan littafi saboda shi yana koya ma ɗalibi yadda aka istinbati cikin alqur'ani an gane ko yana da kyau ɗalibi ilmi sai da ake istinbati in ka samu wani littafin tun daga farkon alkur'ani za ka samu istinbati ya kai kusan 400 ko 500 ko 600 to kaga daga nan ka samu wato matsaloli masu yawa to waɗannan littattafan guda biyu da taisirul karimun rahman na imam sa'adi ko sa'adi da suke cewa da kuma al-iklil fi istinbat at-tanzil kowanne daga cikin su ya kawo to bana so in karanta guda sannan in karanta guda duk inda ni kawo daya sai in kawo ɗaya wannan muƙarana ka san in kana son ka samu karatu cikin fahimta kakka karanta littafi ɗaya ka ƙari in dukkan su sun tattauna kan matsalar ɗauko babu littafi ɗari ko wani kan zakka sai ka aje takardarka wani ya ce kaza wani bai tare da shi wani na tare da shi wani bai tare da shi yanzu kai tsaye sai ka haɗa ra'ayin mutum ɗari ka huta amma in ka ce sai ka karanta wannan ka ƙari kafin ka shiga na biyu ka mace abin da wancan ya ce haka za ka yi wajen karatun hadisi haka za ka yi wajen karatun tafsirin alƙur'ani ka haɗu maganganun malamai Allah ya taimake mu to mu rike da kyau zan fara da al-iklil sannan in dawo cikin abin da ya zo ce qauluhu ta'ala inda Allah ce innamas sadaqatu ita sadaqa an gane ko na ana nufin wato zakka kenan yace fiha bayanu masrifu masrifiz zakah a cikin wannan aya akwai bayani inda Allah ce a juyar da zakka a bada ta wa anna hali hadhihi thamaniya kuma zakka ga waɗannan sinfi guda takwas ake nufi la yastahiquha ghayruhum wani su bai cancanci zakka ba fa min thamma to ta daga nan ne an gane ko qala malikum maliku yace la yajibu isti'abu jami'il aslaf ba dole bane waɗannan guda takwas dukkan su sai an je an ɗauka an basu isti'ab a haɗe su لأن المقصود بها دومين أبين أكنو في إتذكر بيان لأن المقصود بها بيان أنها تخرج عنه kenan imam malik ya ce Allah yana son ya nuna maka waɗanda su ne ake ba amma ba dole ba sai ka bi kowanne daga cikin su ka bashi wa bihi qala aktharu aktharu sahaba kuma da yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan haka suka tafi wa tabi'ina da tabi'ina ina fata an fahimce ni ya ce to wadda a malikun fihil ijma amma malikun ya yi iddi'ai an yi ijma'i akan haka kaga ya ce an yi iddi'ai kinan ba tabbas bane amma dai cewa ba dole bane kinan a wajen imamu malik in kan ba fuqara ya isa ba sai ka te ka nemo masakin da amili da alaiha da mu'allafati qulubuhum ba to cewa iddi'ai ijma'i ne kinan abin bai tabbata ba don inda inda babu sabani cewa ya aktharu sahaba sai ka karanta wani littafi sunan shi mawsu'atul ijma' akwai ijma'i da an karbuta littattafai ijma na ibn al-mundir da ijma da wani to amma wani littafi ne sunan shi mawsu'atul ijma duk ijma'in da an karwaito gaba ɗaya an yi mawsu'a ta shi ka samu wani littafi da ka same shi an ce an yi ijma'i kuma can ka gaishen ijma'in nan ya tabbata ko bai tabbata ba malam mai su mai al-ikril fi istibat tanzil suyuti dai har yanzu yace wa qala shafi'i imam shafi'i yace bal hiya li bayan al-masrafi aya ta zo ne don ta yi bayanin waɗanda za a ba zakka walisti abi ma'an kuma ta ce duk sai an haɗe su a wajen imamu shafi'i duk waɗanda guda takwas sinfi guda takwas nau'i takwas sai ka nemi su fala ya juzu an yudfa li sinfin wahidin bai halatta ba a ba sinfi guda an gane ko kenan ma'ana nau'i guda cikin waɗannan mutanen wala li ba'di ahadil asnafi ko ko a ba sashen ahadil asnaf ɗaya daga cikin waɗannan kenan kowanne daga cikin su ka nemi guda guda guda ka bashi na fata an fahimci ni ya ce in kasamal imamu an gane ko in limami shugaba ke da shi ya raba dukiya wa in kasamal maliku ko ko in shi mai dukiyar ya raba saboda wani lokacin za ga in kace ka ba da dukiya zuka maturai ka ɗauki dukiyarka ta zakka ka kai ma shugaban ƙasar amurka ka ce shi raba saboda shi na shugaba tana yi shi ka hiri ba ruwa ne da wannan tsari ƙarshen ta ba ce to kuɗin na a ta a rarraba makaruwan amurka su kaga lamari ya ɓaci kenan sai ka fitar an gane ko ana ba shi gabanni ne ko a hannun tata in ka ba in kai Allah ce ka ba ka bayar kuma waɗanda Allah ce ka bayar ka sunan in baka ba su ba bai yi ba ko kai ka bayar kanka in kuma ka ba wani wanda ka san ba zai bayar wallahi baka yadda zakka ba in kuma ka ba su ga waɗanda Allah bai ce a ba ba irin yadda ake yin ta zamani yanzu wanga shi ɗauka shi ba matan wancan babba mai kuɗi wancan shi ba wancan wannan ba zakka bane wannan exchange na exchanging ne za su gane kuɗin su Allah ya tsawaka ya ce to wa in qasamal maliku ishtarata i'ta'u thalathatin min kulli sinfin in shi mai dukiyar ne zai rarrabawa to an shartanta sai ya ba mutum uku alal aqalla a cikin kowanne fil ayati a cikin aya an gane ko mura'a wato i'ta'u thalathatin min kulli sinfin mura'atan li lafzi al jam'i fil aya an hankalta mu jam'i da yazo a cikin aya da an kace lil fuqara wal masakin malam imam suyuti a cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil yace wastadalla bil ayati aidan ko wastadalla bil aya an kafa hujja da wannan aya ala wujubi istiwa'i thamaniyati fi zakah wasu kace dukkan waɗannan sai an daidaita in misali miliyan 8 ne to 8 za a raba fuqara miliyan 1 waɗancan 1 waɗancan 1 an gane ko bi an yurfa ila kulli sunfin sumunuha ko wanne daga cikin su akasa a bashi sumuni kenan akasa ta takwas fuqara'u daya masakinu daya amilina alaiha daya wa an wa ala annahum malaku wato qadra zakati mujarradi hawalan alhawl kuma sannan su sun cancanci malaku sun cancanci a basu zakka qadra zakati mujarradi hawalan alhawl da shekara ta zo don Allah ya ce lahum wasaru shuraka'a lil mamaliki kuma sun sun yi tarayya da masu dukiya a wannan wurin don ya ce lil fuqara itasuta daga nan ta ta zama taka li itiyani ta'ala bila mit tamlik dan Allah ya ce lil fuqara lamun tamallakarwa ko takhsisi Allah ya kebance ta gare su lamun sai ta zama to lamun takhsis yace wa fil ayati a cikin wannan aya raddun akwai raddi alaman qala da wanda yace innal faqira shi faqiri wal miskina da miskini bi ma'anan wahid ɗaya ga maganar mu ta zo ya ce ni ni yassa ya ce li annal atfa ya ƙtadil mughayara domin an kai atafi ya nuna sun bambanta inda ba sifofi ba ne inda za ta yi bambanta to shi kenan amma in sifa ce ta bambanta wani lokacin tana wata abu guda ce to a nan sai mu samu matsala ya zama shi waɗansu malamai sun ka ce faƙiri miskini ya fi faƙiri zama talaka don Allah ya ce au it'amun fi yawmin zi masghaba sai suka ce yatiman za maqraba au miskinan za matraba sun ce miskini talaka wanda ya kai karshen talauci sun ce miskini kenan matraba daga atturabu ne saboda in talauci mutum yawa ko tabarwa bai da da ya ji kwana kasa na zai kunci na fata an fahimci ni shi yasa laraba su kiran talakawa masu tsananin talauci banu ghabra'a na fata an shi talakawa kenan ɗiyan ƙasa al-ghabra'u ita ce al-ahmad mun ji wannan da kyau waɗansu ka ce a'a faƙiri ya yi talauci domin faƙiri daga alfaƙira ne faƙira ita ce wato garin baya wanga alƙifar kinga fiƙa shi ne wato ƙashin baya wannan wanda ke riƙe da tsaron mutum ko ba haka ba to talauci karya shi yake saboda yawan ɗaukar kaya da aiki Allah ya ce wa wujuhun yawma idin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira azabar da ke karya gadon baya to daga nan an ka samu alfaƙaru talauci ke sai ka ce to talaka ya fi to amma zance mafi inganci haka nan dai ne alfaƙiru ya yi almiskinu talauci su ko almiskinu sun ka ce daga sakana ya sunu ne wato shine abu ya tsaya cak saboda talaka harkoki da sun tsaya duk abubuwan da ya so shi na jira sai an samu kuɗi na ra'ayi kaga harkokin sun tsaya wasu ka ce daga sakana ya sukuno na shine ya natsu saboda talaka akwai natsuwa bai ma masu kuɗi shiga sabri ba ba ka da bane wasu ka ce daga sakana ya sukuno ne shine ya walakanta daga almaskana ne amma nan ba gaskiya bane talauci ba shine kaskanci ba yaudara ko kana da hali shine kaskanci ina fata an fahimci to ka ji su amma zance mafi inganci alfaqiru ya fi talauci mun fahimta ko ya fi talauci mi addalilin mu ya kamata mu ba da hujja ko Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul kafi sai ba da labari khidr ko khadr da ya karya wannan jirgin ruwa sai ce amma safinatu fa kanat li masaki da ya'maluna fil bahr su wannan safina jirgin ruwa ta masaki ne ya'maluna fil bahr ashe shi miskini yana da ma abin da zai iya sarrafawa ya samu abinci kaku kake nan ya fi talaka shi ko talaka babu abin sarrafawa babu komai shi yasa sha'ir yace yamshil faqiru wa kullu shay'in didduhu والناس تغلق دونه أبوابها وتراهم ممقوتا وليس بسالم ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى قامت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت فقيرا ماشيا قامت إليه وحركت أذنابها ونبحت عليه وكشرت أنيابها الله كمن سأليه waɗanda bai tutuka babu lokacin da mufassara su amma dai mun faɗe su to ala ayyati hal dai kenan wannan ya nuna cewa fakiri ya fi mu ya fi miskini talauci na fata an fahimta to haka sun kace yace to li'anna al-atfa yaqtadi al-mughayara kaga to shi yasa kuma malamai suka ce da kalma ta miskini da faqiri da ta imani da ta musulunci haka suke tafiya in an ka kawo miskini ba a kawo faqiri ba to faqiri ya shiga ciki in an ka kawo faqiri ba a kawo miskini ba shi ma wancan ya shiga ciki kalima ta imani in an ka kawo ta ba a kawo ta musulunci ba musulunci ya shiga ciki in an ka kawo ta musulunci ba kawo imani ba to shi ko wancan ya shiga ciki to amma in an ka kawo su tare to ma'anar su ta bambanta in an ka kawo imani da musulunci to imani shi na nufin abin da ya shafi zuciya musulunci kuma abin da a zahiri har kalmar shahada wadda ka faɗa a musulunci a zahiri ne za a cewa tana daga cikin rukunin musulunci saboda ka faɗa a zahiri a imani kuma a ce shin ka kudurta ta kuma kudurta ta an gane ko shi ne malamai suke cewa kulla mashtama aftaraqa wa kulla maftaraqa ishtama duk lokacin da kalima ta fakiri da ta miskini sun ka haɗu to ma'anar su ta bambanta amma duk lokacin da sun kararraba guda da can guda da can to da an faɗi guda gudan ya shiga cikin ɗaya haka kalima ta imani da musulunci idan an ka kawo kalimar imani da musulunci to sun bambanta musulunci abinda az zahiri imani abinda abbatini abinda akoyi amma idan ka kalimar imani ita kadai ba a kawo ta musulunci ba to musulunci ya shiga ciki idan an ka kawo kalima ta musulunci shi kadai ba a kawo imani ba wato imani ya shiga ciki haka za ka ganewa da ya ce inna masu sadaqatu lil fuqara wal masakin tunan sun bambanta faqiri yahi miskini amma inda ya ce lil fuqara yayi shiru ko ce lil masakin to gudan zai shiga ciki in an ka ce al iman aka yi shiru to musulunci ya shiga ciki in an ka ce al islam aka yi shiru imani ya shiga ciki amma an ka ce al islam wal iman to sai a bambanta su qalat al a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al iman fi qulubikum ina dalibai ilmi sha'anin sai a hankali to kaga wannan shi ne yace ya kawo yace yaqtadir mughayira wa alaman qalibi ijra'i daf'iha ila al ghani ma al jahl bi halihi akwai raddi ga wanda ya ce ijza'i wato kenan da ya ce wa alaman qala kenan da inda ya ce wa fil ayati raddun yana nufin wa alaman qala kenan wa fihi wa fil ayati raddun alaman qala bi ijza'i daf'iha ila al ghani ana iya bada zakka ga mawadaci ma al jahl bi halihi inda ba san halin sa ba ma'ana kai da ka dauki zakka kan ba mutum ba san cewa wato mawadaci bane sun ka ce kawai tayi amma to tun da Allah ya ce lil fuqara wal masakin in ya bayyana mawadaci na to sai dai ya ba waɗanda sun ka cancanta amma ba za a bar ta hannun shi ba ba sani kuma fahimta ba Imam Suyuti yace wastadalla bi umumiha man ajaza daf'a lil faqir al qadir al iktisab kuma wani ya kafa hujja da wannan ayat cewa faqiri talaka wanda yake al qadir al iktisab yana da ikon da zai je ya aiki ana bashi zakka domin an ce wato lil fuqara wal masakin ai al masakin mun ce suna da abin da za su yi za su yi aiki sai dai abin bai kai su shekara ɗaya ba shi yasa wadansu malamai suke cewa miskini shine wanda yake da abincin da zai ci shekara ɗaya fakiri kuma shine wanda zai ci abin da bai da abincin tana yawa bai da abincin da zai ci gobe na fata an fahimce ni to yanzu ko ya an ce wanda abincin shekara ɗaya yake da shi jama'a ina ganin kuma masu wadata a duniya yan kaɗan da to Allah ya kyauta ya ce to wa zimmi kenan waɗansu suka ce ana ba zimmi kafirin amana dan ya ce wal mu'allafati qulubuhum ko ba ka da bari su ko kafiran amana mana tare da su muna fatan su musulunta wani man la talzamuhu nafqatuhu nafaqatuhu da wanda ba tilis bane ka ciyar da shi babanka tilis ne in kana da hali ka dauki nauyin sa mahaifiyarka ko ba ka da bari to amma kadan ka fa wanka shike da wadannan ba wajibi bane kiran kana iya ba su zakka wali sa'iril qarabati da sauran yan uwanka wali zawji ga miji kuma mata ta ba mijinta zakka ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko ba ka da bari in dai talaka ne amma dai akwai matsala ko tunda yau da gobe fa sai Allah kinan kaga in watan zakka ya kama dada sai a daina yin rikici da ita ko kuma duk inda za ta ba sai an tambaye ta ba a ce a ita ta yi alahi alawi ka san da kaji da kaji matan gidanka na yabonka ka halaka da kaji an ce na gidan mu babu ruwa nai ko ko a mu mai gidan mu a mu babu abin da ya sha mai kai to ka mutu ita mace da yaro abin da suka so a zauna babu doka a bar su yi abin da sun kaga dama su ko in sun ka ta hakan ga halaka za su yi za su lalace duk abin da bai da doka ko mota an ka ce ba ta da burki ko moto ko keke akwai halaka balle dan adam na fata an fice ni to kaga eh ita ga baka zakka balle baka iya zama ta doka ko ba haka nan bane musamman in watan zakka ya kama sai ka ga abin da ta ga dama za ta yi to Allah ya kyauta shi yasa turawa suke ta kokarin aba mata shanu ai ta ba mata shanu kai ko kana yi wannan noma ta ana cin hacinka ana cin karanka ko da taka samun saniya goma sha biyar ashirin kai baka da komi sai tabzaha kana kwas kwas kana zikiri ta ta cika gida da shanu karshe sai ta amsha gida saboda hanya ce wadda za a yi matan ƙauye su mallaki mazajensu Allah ya kyauta ya ce to wali zauji kenan ana iya ba miji wali alihi sallallahu alaihi wasallam kuma ana iya ba alayen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sunu da muka zancen banu hashim kinnan haythu hurrimu haddahum min al-khums domin an haramta musu rabon su na khumsi ma'ana yanzu ba su samun shi ina khumsin yake yanzu babu khumsin kina ana iya ba su wali mawalihim da kuma waɗanda mawalihim bayansu domin da su da bayansu cikin khumsin tun da su in sun samu cikin za su ba bayansu to yanzu su ba a ba su ba a ba bayansu yanzu kuma an ce za a ba mawalihim ko waɗanda sun ka yantas an gane ko wa man jawwaza naqlaha kuma akwai wanda ya ijazat cewa mi ina fata an fice ni wanda ya kafa hujja kenan wastadalla kenan bi jawazi naqliha kenan za a daukar daukar ta ma'ana yanzu ina nan nan muna da yabe ko a Nijar misali sai in ɗauki zakka sai in bada ta a Najeriya misali ko a wata ƙasa ko Benin ko abin da ya kama da haka ko ko wanda an Najeriya ya ɗauko ta ya bado a kawo ta a nan Nijar wadansu malamai suka ce babu matsala ana iya yin wannan domin da an ka ce alfuqara'u ba a ce fuqara'u Nijar ba ba a ce fuqara'u Saudiya ba a ce fuqara'u Amerika ba a ce fuqara'u Najeriya ba ko Sudan ko Gabon ko ina suke al-itlaq kawai Allah yi kenan in ka ce sai na wuri kaza akwai matsala sai dai a'a in kana wurin da babu wanda zaka ba kamar yanzu mutumin da yake a America misali nan can kafirai ne kenan kar ai turo ta gaba daya amma in akwai talakawa tare da kai ba sani ko mun fahimta ba ha tunda ko ina duk duniya akwai talakawa ko to nan sai ka diba ka ba waɗanda a tare da kai saboda sun sani san ɗan sauran ƴan uwanka da a ƙauye ko a wani wuri sai ka tura musu ba sani ko mun fahimta ba to kaga wannan a cikin innama sadaqatu kadai imamu suyuti ya kawo wannan to yanzu lil fuqara'i sai yayi bayani to wani muje ga imamu sa'adi shi ko yace innama sadaqatu lil fuqara yace az-zakawatul wajiba zakata wajibi ake nufi yace bi dalili anna sadaqata al mustahabba li kulli ahad domin sadaqa wanda ba ta wajibi ba ai kowa ana ibashi ba sai waɗannan ba ko ba kana bane la yafussu biha ahadun duna ahadin ba a keɓance wani yace innama sadaqatu li haula al madhkurin duna man adahu banda wanda duk ba su da bai karba li anna hasraha fihim li'annahu kenan li'annahu hasraha fihim sa'adi yace domin Allah yace su kadai za a ba wa hum thamaniyatu asnafin sai ce guda takwas ne kaga daga nan za a har muqabala yanzu nan za mu har muqabala ba wacce muqabala da aka yi ba ta a ce malam wani ya je muqabala da malam wani kuma karan bane da larabci munazara ake kiranta munazara ma'ana daga nazara ne ka kalle ni na kalle ka koko ka kalle da lillina na kalle da lillinka amma an ce mata muqabala babu matsala muqabalatu dalili bid dalil na fata ku ce ni zan fuskanci dalilin ka da dalilin da dalilina mu fuskanci juna ko fuska da fuska ko abin da ya kama da haka amma wani sai su je a'a ba a cewa muqabala sai a ce munazara a'a ana cewa munazara shine abin da yafi shahara amma ana ce mata muqabala an gane ko na'am lokaci ya matsu alarma akwai dan sauran lokaci in lokaci ya matsu sai ka dan kwatanta mana saboda bayanin wanda aya bai yi ai kari a yau ha sauran minti uku to bari mu karanta wannan yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala lil fuqara'i da Allah ce lil fuqara idan abara ta ga talakawa wal masakin da miskinai fil farq bainahuma aqwal yace malamai sun yi sabani akan bambanci tsakankanin su qila al faqir man la shay'a lahu aka ce talaka shine wanda bai da komai wal miskin shi ko miskini man lahu bulghatun wanda adda guzuri la takfihi wanda bai isa shi kenan bai isa shi shekara guda ko kamar da suka ce fa huwa ahsanu hali suka ce yafi hali kaji magana da faɗa wa qila aksuhu waɗansu malamai suka ce sabanin haka fa huwa aswa'u halan shi an mafi munin haji ina fata mafi cire kenan miskini ya faƙi duk na ka bayani kan wannan wa qala dhahak dhahak yace wa nakhai da an-nakhai al-fuqara abin da da al-fuqara al-muhajiruna muhajirin waɗanda sun kai hijira lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wal masakin su ko miskinai man lam yuhajiru wanda su hijira ba kaga wannan kawai ya kawo shi ne amma ai muhajiri da miskini ana iya samun cikin al muhajirun faqi ya samu miskini yace fa idan qata'at al hijra idan hijira ta yanke daga makka zuwa madina kenan saqata sinfun sai wato shi sinfun wannan nau'i ya fita kenan al fuqara babu su shi a fahimta shi tun da hijira ta kare wanda magana tana da rauni duk da yake malami ne ya faɗi ta wa qala ibnu abbas ibnu abbas yace al fuqara wa anti al fuqara min al muslimina na musulmai wal masakin anti miskinai min ahli dhimmati kafiran abara domin daga as-sukunu ne ko ko al maskara kaskanci shi yasa yace al fuqara min al muslimin wallahu a'lam qala yace wala yuqalu li fuqara al muslimina masakin ba a ce ma fakiran musulmai miskinai wa qala az-zuhri imam az-zuhri yace wa muqatil da muqatil al fuqara talakawa an gane ko sai an ka kara alladina cikin masu haƙiƙin littafin sun kawo alladina alladina fi buyutihim la yas'aluna ya an ce fakiri shine wanda a gida baya tambaya kowa wal masakinu alladina yas'aluna su ko miskini su ne wanda ke tambaya shi yasa wani zo bakin kofar masallaci yace aina alladina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko ba haka Allah ya sifanta abin da al-ansar ba aina alladhina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ina waɗanda suke bayarwa suna fifita yan uwansu akan kansu ko da suna da bukata sai wani ya tashi ya ce mai zahabu ma alladhina la yas'aluna an-nasa ilhafa sun tafi tare wanda ba su roƙon kowa komai ko wa qala al-hasan ko ku ba su tambaya su matsa ko fassara guda biyu wa qala al-hasan hasan yace aksuhu kishiya kenan abin da yake nufi da kishiya al-fuqara'u an gane ko alladina yas'aluna wal masakin alladina la yas'aluna shine aksu wa huma raji'ani ila al-qawlayn al-awwalayn duk dai sun koma zuwa ga magana ta farko dai wanda an ka faɗa na al-fuqara da al-masakin da al-muhajirin wato al-muhajirun da al-masakin alladina lam yuhajiru malam yace wa qala qatada qatada yace al-faqir shi faqiri al-muhtaj alladhi bihi zamana al-muhtaj mai bukata alladhi bihi zamana wanda yana da rashin lafiya shine zamana wal miskinu shi ko miskini alladhi laysa bihi zamana wanda bai da rashin lafiya wa huwa muhtajun kuma yana da bukata wa qala mujahid mujahid yace al faqir alladhi la mala lahu faqiri shine wanda bai da dukiya wa huwa baina qaumihi na cikin mutanensa wa ashiratihi da yan uwansa wa dawi qarabatihi da ma'abuta wato yan zumunci wal miskinu shi ko miskini alladhi laysa lahu qaraba bai da yan uwa wala ashira bai da yan uwa na kusa kenan ko da nesa wala rahim sannan kuma bai da wato yan uwa na zumunci kenan wato na wajen uwa kenan qaraba kuma shine mafi kusanci ashira kuma kamar yan uwa suke suna da dan nisa da kai wala mala kuma bai da dukiya yace to akhraja hadhihi al-aqwal ibn abi hatim duk waɗannan maganganun ibn abi hatim ya kawo su kaga yanzu cikin waɗannan maganganu dalibin ilimi nawa ka sani don haka yana da kyau ɗaliban ilimi mu ya hattara wajen faɗa wannan magana yan uwa musulmi lokaci ya matso kwarai da gaske ba za mu iya samun ƙara bayanan da suke karkashin wannan aya ba amma insha Allah ta'ala gobe Allah ya kai mu da rai za mu zo tun da hamun faɗi abinda Imam Suyuti ya kawo tsakanin al-fuqara wal masakin amma zance mafi inganci fakiri wanda bai da abinda zai isa shi miskini yana da abinda zai rinka jujjuyawa ko da kaɗan ne amma kuma bai iya ɗaukar nauyin rayuwarsa tunda Allah ya ce amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha ana makaranta aya wacce mu samu ladarta ko da dai ba mu samu muka fassara ta ba wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna هو أذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh